أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته awa ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi bulugul maram min adillatul ahkam sati muna cikin sabon babu babul iddati wal ihtidad والاستبراء وغيره ذلك كما من يومنا شاهد دوت رجب هجرة مزالة صلى الله عليه وسلم أنا دبو دا داري هدى دا ربعين دا أبكو واندي دي دي دي شابير دوت بيو ميلادي أنا دبو بيو دا الشرم دبيو Inda man ce ba man tsaya a kan hadisin Jabir da Abdullah, wanda da Allah ta ƙara tabbata gare shi. inda yake cewa kala tulliqat khalati fa aradat an tajudda nakhlaha fa zajaraha rajul an takhruja fa atati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama fa qala bala juddi nakhlati fa innaki asa an tasaddaqi aw taf'ali ma'rufa rawahu muslim Jabir da Abdullah wanda da Allah ta kara tabbata gare shi yace an saki wa khalati il uwan mahaifiyata faradat an tajudda nakhlaha sai ta so ta je ta yanke da binnanta fa zajaraha rajul sai wani mutum wani sahabi ya mata tsawa akan cewa ba ta da wannan haƙƙi ta huta sai ta ƙare idda فأتت النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin neman fatawa akan wannan mas'ala akan wannan huta da take so ta yi wa qala bala juddi nakhlaki fa innaki asa an tasaddaqi aw taf'ali ma'rufa yace ki je ki yanke da binnanki mai yiwa ki yi sadaka da abin da kika yanka kuke aikata wannan kyakkyawan al'amari ma'rufa wannan sai ba mu hukuncin cewa mace mai idda ba a ce ba ta huta ba in larura ta huta ta kama babu laihi ta huta abinda za ta kiyaye shine ba za ta yi ado ba babu kuma alaka da maza kamar idan ya zamanto yawace-wacen da aka hana kamar yawace-wace na jahiliya kamar yadda Allah madaukaki ke cewa wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula ba kamar yadda ake cewa mace mai idda ba bata ganin rana bata ga huduwar ta bata ga fada wata da abin da ya kamata haka wa alaikum assalam za ta iya zuwa in ba wanda zai mata misali in ba wanda zai dauki nauyin cinta da shanta babu laihi abinda za ta kiyaye za ta kiyaye alakarta da maza wata irin alaka za ta yi za ta yi alaka ce ta kamewa ba sakin kai ba kuma za ta sa sutura wadda shari'a ta yarda da ita wanda ba za a gane kowace ce kalal mu'allif rahimahullah sai gabanin haka mas'ala ta bayani da muka yi kan mace mai ciki idan an sake ta akwai kuskure da na yi game da hukuncin cewa idan an sake ta idan ta riga ta aihu kawai igiya aure gaba ɗaya ta yanki haka nan ne igiya aure ta yanki sai dai za a lura da saki nawa ne ya mata misali in saki ɗaya ne ya mata to nan igiya aure gaba ɗaya ta yanke amma iya da haƙƙi ya je a yi sabon sadaki sabon aure mun gane ko amma idan misali daman saki biyu ne ya mata wannan saki da take da ciki har ta aihu bai mai da ta mana uku ne to wannan sai ta auri wani sai ta je ta yi aure ta hutu kuma aure na gaskiya ba na halattar da aure ba a lokacin nan in an sake ta sai ya zo a yi sabon aure an gane ko mu gaba ɗaya muka yanke gaba ɗaya kamar ta yi nisa da shi shi kuma ana lura da adadin saki da aka yi ƙalar mu'alifu rahimahullah wa an fura'a binti malik ana zaujaha kharaja fi talabi a'budin lahu faƙatalu an samu wani hadisi daga fura'a diyan malik ta ce mijinta ya huta neman bayan shi da suka tsere fakataluhu zai riske su sai suka kashe shi qalat fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an arja'a ila ahli sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in koma wajen iyalaina gidanmu fa inna zawji lam yatruku li maskanan yamliku mijina bai bar wani gida ba baya da gida bai mallaki gida ba barantara ya bar mun shiga kinan gidan haya yake wala nafaka babu abincin da zan ci gane ko faqala sallallahu alaihi wasallama na'am mazala sallallahu alaihi wasallama sai ce mata eh ki tayi gidan falamma kuntu fil hujra nadani faqala sallallahu alaihi wasallama lokacin da nake cikin ɗaki hallo maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiraye ni yace um kuthi fi baitiki ki zamna a ɗakin ki hatta ya bulugal kitabu ajala har sai lokacin da adadi na kwanaki idda sun kare na zaki zaman wata hudu da kwana goma قالت فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرة سنة idda a wannan gida. tsawon wata guda hudu da kwana goma. Ƙalat ta ce, Faƙada bi ba da zalika Usman, sai zamanto bayan haka Usman radiyallahu anhu ya yi hukumci a kaina. Ƙala akhrajahu Ahmad wal arba'a wa sahahu Tirmidhi wa Zuhuri wa Ibn Hibban wal Hakim wa ghairu wa ghairuhu. Da wannan hadisi sai karantar da mu duk yanda ake ciki mai idda za ta tsaya ta yi idda a cikin gidanta kamar yadda Allah madaukaki ke cewa wala ta khurujun hunna wala ya khurushna illa an yatina bi fahishatin mubayyina nan sai dai abinda za a lura da uwaye da dangi da sauran musulmi za su zo su tattaru su dauki nauyin in haya ne su biya wannan mace hanya haya kuma rashin abinci ne su ba ta abinci kuma kamar yadda bayani hallo ya gabata ta samu ta huta in ba wanda zai mata ta je ta nemi abincin da za ta dogara da shi a kan rayuwarta ƙalwa an fatima ta binta kais kalat an samu wani hadisi daga fatima ɗiyar kais kalat ta ce ƙultu ya rasulallah na ce ya maza Allah sallallahu alaihi wasallam inna zauji tallaka ne talatan mijina ya sake ni saki guda uku wa khafu an yuqhama alayya kuma ina jin na'am yuqtahama alayya ina jin tsoron ka a rubta a kaina misali ko a mata fade ko abin da yake mada fa amaraha fatahawwalat sai zamanto manzala sallallahu alaihi wasallama ya umarce ta ta koma gidansu rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi Allah nan za mu samu fa'ida kan cewa idan ya zamanto zaman za a samu matsala to babu laihi ta tashi ta koma inda ke da aminci na amma inda ba haka ba rishin abinci ne da rishin mazauni to mutane za su yi kokarin daukar nauyin wannan wani amur bin al'as radiyallahu anhu an samu wani hadisi daga amur dan as wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace la tulbisu alaiha sunnata nabiyina sallallahu alaihi la tulbisu alaina kada ku rikita mana sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan nan kada ku rikita mana ita kada ku lalata mana sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iddatu ummul walad idza tuwfiya anha sayyiduha iddal wadda baiwa ce wadda mai gidanta ya sa ta ɗaka kuma ta aihu ya dauke ta matsayin ya haifar da ita ita ce ake cewa ummu walad idan mai gidanta ya mutu za ta zamna ne akan idda arba'ata ashurin wa ashar tsawon iddan diya wadda ba baiwa ba kenan wata hudu da kwana goma rawahu ahmad imamu ahmad ya fitar da shi wa abu daud da imamu abu daud wa bin majah da ibn majah wa sahahu al-hakim wa allahu ad-darqutni bil inqita imamu ad-darqutni ce hadisi ne wanda yake da illa dalilin cewa ba ba hadisi bane sadaddi sai nan malam ya ingantar da shi kamar yadda malam ya ce wa rawahu abu daud wa bin majah wa ahmad wa sahahu shaykh al-albani rahimahullah bil irwa imam al-albani ya ingantar da wannan hadisi a cikin littafin shi al-irwa irwaul galil kenan a kalkashin hadisi na 1141 wa an aisha radiyallahu anha an samu wannan hadisi daga ummul mu'minin aisha wadda yarda Allah ta kara tabbata a gare ta qalat tace innama al-aqra'u al-athhar abinda ake nihi da al-aqra' salasata ƙuru da Allah maɗaukaki ya ce, ana nihin al'ataharu matan da suka yi idda suka yi tsarki. Idan wanda bayan jinin sai an samu tsarki. Akhrajahu Malik fi ƙisatin bi sanadin sahi. Imam Malik, rahimahullah, ya fitar da wannan hadisi a cikin ƙissa wadda sanadinta mai inganci ne. غني بن عمر رضي الله عنهما an samu wani hadisi daga abdullahi dan umar wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su kala ya ce talaqul amati tatliqan tatliqatan wa iddatuha haidatan yace sakin aure na baiwa wanda za a ce an yi igiya aure ta yanki shine saki guda biyu kuma iddata jini haida guda biyu ce ba uku ba ba kamar yadda ya zama to ɗiya ba kinan mutum ya almu baiwa ya sake ta ya yi mata saki ɗaya saki biyu to shi kenan ya yanke igiya auren shi kuma zaman idda da za ta yi za ta yi jini za ta yi jini biyu ne in mai ganin jini ce kenan in wadda bata ganin jini ne za ta yi wata biyu maimakon wata uku da wadda bata ganin jini ɗaya za ta yi qala rawahu darqutni imam darqutni ya fitar da wannan hadisi wa akhrajahu marfu'an wa da'afahu ya fitar da shi halawi dangana wannan hadisi ya zuwa manzala sallallahu alaihi wasallam sai dai mai hukunci akan cewa hadisi ne mai rauni wa akhrajahu abu daud wa tirmidhi wa ibn majah min hadisi aisha radiyallahu anha haka ya fitar da shi imamu tirmidhi da ibnu majah da abu daud suka fitar da wani hadisi daga hadisin aisha wadda da Allah ta kara tabbata gare shi wa sahahahu al-hakim imamu hakim ya gantar da shi wa khalafuhu fattafaqu ala da'fi sai zamanto ma, ma sauran malamai sun saba hukuncin da imamu hakim yi shi ya ingantar da shi sauran malamai suka saba mishi suka ce hadisi ne gaba ɗayansu suka ce hadisi ne mai rauni shi ne kuma hadisi ne mai rauni kamar yadda muka gani rahu dara kutuni wa da'afahu shekul albani rahimahullah fi da'ifil jami haka ruwayar da ta zo ta biyu kadhalika rawahu abu daud wa tirmidhi wa ibn majah wa da'afahu shekul albani rahimahullah fi da'ifil jami kana hadisi ne wanda ya zama to iya da rauni amma galibin a ka'ida hukuncin baiwa tana ɗaukar rabin hukuncin mace wadda ɗaya wadda ba ɗiya wadda ta zama to ɗiya ce na misali in haddi ya kama ta na bulala maimakon a mata bulala tamanin sai a mata bulala arba'in rabin haddi na na ɗiya kenan wa an rufai bin sabitin radiyallahu an an samu wani hadisi daga Rufai dan Thabit wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi annin Nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi kala yace la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasqiya ma'ahu zar'a ghairi Mazala sallallahu alaihi wasallam daga annabi wanda tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace baya halitta ga mutum musulmi ga mutum mumini wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya je ya shayar da ruwan shi shibkan wani ma'ana baya dacewa baya halitta mutum ya auri mace da ciki tsarin dai da cikin wani to haramun ne akan shi ya aure ta za ta bari ne zai bari ta aihu ta kare idda to shi kenan in ya so aure zai zai wannan ne kan shadisi malamai suka hadu a kan cewa haramun ne mutum ya auri mace ko da shi mata ciki hasan yanzu yanda uwaye suke sai a zo a yi ruha-ruha bayan mutum ya je ya dubga wata ciki sai a zo a ce to ai gaugawa a sha darma musu arme wannan arme ba arme ba ne ba arme ne na zaman zina in an yi shi domin an yi shi cikin idda ko da dai shi ya yi to ba da haƙƙi ya arme ta sai ta ƙare ta yi idda ta aihu sannan kuma su tuba ga Allah tuba ta gaskiya sannan kuma in aure za su yi sai su yi aure قال أخرجه أبو داود أبو داود افتده الحديث والترمذي ده إمام الترمذي وصححه ابن حبان ابن حبان عند تدون حديث وحسنه البزار إمام البزار يا كوت تدون حديث حديث نيكما عند تجي كما عند مكجني إمام الشيخ الباني رحمه الله يا كوت تدشي يا عند تدشي أذكر صحيح أبي داود وعن عمر رضي الله عنهما عنه an samu wannan hadisi daga Umar dan Khattab wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi fi imra'atin mafqud game da hukuncin matar da wanda ya bace ya tahi ta barada ya shiga duniya ba san inda yake ba ya bace tarabbusu arba'ata sinin za ta yi zaman jira na shekara hudu thumma ta'taddu arba'ata ashhur kuma za ta yi idda zaman wata hudu wa ashara da kwana guda goma kenan sai aka dauke shi hukuncin mutumin da ya zamanto ya mutu wannan kuma idan ba ta yi haƙuri ba ya tahi ya ɓace shekara shekara da shekaru shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ba labarin shi shekara hudu to ta samu ta ɗaga al'amar wajen alƙali da mata hukumci da wannan zama da sai za ta yi zaman idda na wata za ta yi zaman jira na shekara hudu sannan kuma ta yi idda wata, wata hudu da kwana goma kala akhrajahu malik wa shafi imam abu da imam daru kutani da abu malik da shafi suka fitar da shi nam sai dai hadisi ne wanda yake da rauni sosai kamar yadda muka gani قال رواه مالك في الموطأ إمام مالك يفتد الشيء أتكل التايش موطأ مالك وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة ضعيفة إمام الألباني يرون ندونا حديثي أتكل لتاهن شي سلسلة حد سيما سروني نعم a yanzu ma tana da hallo haƙƙin ta daga al'amari idan ba za ta iya haƙurin zama haka nan ba sai alƙali ya raba su na'am kenan yanzu za a lura da haƙƙinta in ta haƙƙinta ne mijinta ya zo na rayuwa aure ci da sha da sutura da lahiya kulawa da lahiya da al'amarin da ya shahi aure kenan idan ta yi haƙuri da shi shi kenan haƙƙinta ne ta bari man ba haka ba ta samu ta ɗaga al'amarin wajen alƙali ko da wata hudu ne in ba za ta iya haƙuri ba a raba su na'am Walaikun Assalam. Wannan matsala ta riga ta gabata an yi ta bayani a kan shi ma'anar saki ɗaya saki uku a zama guda. Ana lissafa shi saki ya saki uku ne ko kuma ana ɗaukar shi saki ɗaya. Muka ce yanzu al'amarin wannan hukunci za a bar shi ne a hannun alkali. Kenan za a duba a ga maslaha. mutumin nan al'adar shi ce yawan saki ko kuma ba al'adar shi bace ba idan al'adar shi yawan saki gare shi sai a dora mai hukunci na wanda Umar radiyallahu anhu yayi a cikin khilafar shi ta biyu ta shekara ta biyu kenan za a dau zartan da shi cewa ta saku ta saku saki guda uku saboda aladabtar da shi kamar yadda Umar radiyallahu anhu kad ista'jala lin-nas amrun wa fihi anatun kama kala radiyallahu anhu ce mutane sun yi gaugawa a cikin abin da suna jinkiri a kan shi lau amdainahum alai yace da dai mun zartan musu wannan hukunci amma in ba haka ba ba mutum ne mai sakaci ba sai a koma kan hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yi da hukuncin Abubakar khilafa shi da hukuncin shi Umar radiyallahu anhu a khilafa shi shekara biyu shine cewa idan zama ɗaya mutum ya saki mace saki guda uku za a ɗauke shi saki guda ɗaya ne na mazala sallallahu alaihi wasallam ce atalla abuna bi kitabillahi wa ana bain azharkum murhu fal yuraji'ha na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah wannan hadisin yadda da kuke kama idan aka ta faru me hukuncin mutum ya shine takayyidin zamanin ne na al'amarin ya koma dai ga ita mace za a duba a ga wani lokaci ne mace take iya haƙurin zama ba miji gane ko kenan idan ba za ta iya haƙuri ba sai da shi to sai a nema ya zo a aika mashi ya zo in bai zo ba to sai hukumce dauki a buga sandan hukumce ya zama to a raba su na'am قال المؤلف رحمه الله وعن المغيرة بن شعبة أن سمونا حديث دقى مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وان دي دالة تكار تبتا قريشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزالا وان دي سيرايا الله دامن تشيش سكار تبتا قريش يتي امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان ما تبتتشي har yanzu matar shi ce sai in bayani ya zo akan cewa iya dare ko baya dare akhrajahu ad-darqutni bi isnadin da'if halau imam ad-darqutni ya fitar da shi da isnadi wanda yake da rauni na'am kenan babu dai hukuncin wannan wa jabir radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga jabir da abdullahi wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazala wanda tsira Allah da amincin su ƙara tabbata gare shi ce la yabitanna rajulun inda imra'atin illa an yakuna nakihan aw dha mahrami saukar da wani mutum ya saki ya kwana wajen wata mace face sai in mijinta ne nakihan misali je kada kwanaki ba a gidan yake bai je can irhamukallah je can ya kwana sai in mijinta ne auza maharamin ko kuma wani dan uwanta maharami wanda shari'a ta haramta arme tsakaninsu uba ne da ne kane ne dan uwan uba ne dan dan uwan uwa ne ko kane abin da ya kama da haka in ba haka ba to idan mace ba kowa ya haramta mutum ya je ya kwanta tare ya yi kwanci a gidan ma uwa uba a daki nam saboda tsoron fitina kan wata fitina ta zina ta kullu baya kuma mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce da ɗaya duniya namiji da mace ba su taɓa keɓanta ba face sai shaidan ya zama to na uku su ku duk wurin da aka ce akwai shaidan to akwai banna za a samu banna ciki kuma kan kai dogaro kai mai tsoron Allah ne a'a abinda shari'a ta gitta abi shine mafita kawai رواه مسلم إمام مسلم افتدى والنحديث وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن سمونا حديث لك عبد الله بن عباس wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su an nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi wanda tsirayen Allah da amince su ƙara tabbata a gare shi kaleji la yakhlu wanna rajulun bi imra'atin illa ma'a dhi mahramin akhrajahu al-bukhari zalla sallallahu alaihi wasallama yake cewa kadda wani mutum ya keɓanta da wata mace face sai tare da maharmanta ga inda uwaye suke sakaci sosai mutum ko da dai ya zo neman aure ne to ba a keɓantar da shi da macen da yake ne arme ba tare da wani ba a samu wani yaro kananta ko mai wayo shi ma mai wayo wanda ba za a ba shi ba dala biyu a aike shi a ce je ka siyo shingon ko abin da ya kamata wanda ya san abin da ake a nan sai su yi hira yanzu abin da ake ciki sakaci na mahaifa za ka ga samari 'yan gaye sun zo sun tsaya da budurwa a cikin lungu uwaye suna can la'alla suna sheka barci a ƙofar gida ko a wani wuri-wuri daban a ce in kun ƙare a maro ƙaure ki rihe gida kuma wannan su tari banna tana afkuwa sai ka ga ƙarshe zinace-zinace ne mace ta saba da zina ko da ta yi aure ba ta yi zaman gida so ta riga ta riga ta saba da cin kuɗin banza kuma da wane da wane da wane idan mace ta saba yin zina to al'amarinta sai a hankali da wahala take bari sai zamanto min babu sadda zara'i saboda tushe ƙofa ta zina sai aka hana da za a zamna to ya zamanto akwai wani wanda zai san zai sa ido ya san abin da ake to kuma yanzu ƙarshen abu uwa uba salula wadda ta zamanto ta gurbatar da tarbiya iyakacin gurbatawa tana kwance a cikin bargo ɗaki lalata za a yi tsakanin juna da masoyanta tsiraicin wancan ya ga tsiraicin ta ya abin da ba wuya kuma an yi mahada قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أو طاصل وزال صلى الله عليه وسلم an samu wani hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri wanda yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace lalle annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi yayi hukunci a cikin kuyangu mata wanda aka samu a Autas la tuta'u hamilun hatta tada'a kadda a saki a sadu da mai ciki har sai ta aihu wala ghairu zati hamlin hatta tahida haidatan kuma wadda ba ta da ciki to sai ta yi istibra'i sai ta yi haila guda domin kan ya tabbata hadisin da mazala sallallahu alaihi wasallama yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusqi zar'a ghayr wanda ya imani da Allah da ranar lahira kai ya shayar da da shan wani ko shibka wani nan ba wai da shi ba na na ice ko na abu da ana nihin aure mutum ya aure da auren wani da cikin wani nan idan sai zamanto ta tsaya ta yi istibra'i akhrajahu abu dawud wa sahahu al-hakim wa lahu shahidun an ibn abbas radiyallahu anhuma fi dar qutni imam abu dawud da ya fitar da shi kuma ya ingantar da shi imam hakim ya ingantar da shi kuma iya da wani hadisi mai mara mai baya daga hadisin abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi kamar yadda imamu daru kotuni ya rawaito wani hadisi sai mu ɗauki wannan na ƙarshe kuma ƙarshen babi ne wa an abi huraira radiyallahu anhu an samu wani hadisi daga abu huraira abdurrahman bin sakar kamar yadda muke ta faɗi lokaci mafi rinjayen maganganu shine sunan shi abdurrahman bin sakar an nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi wanda tsira Allah da mace su ƙara tabbata gare shi kala shi alwaladu lil firash walil ahiru al hajar da na shimfiɗa ne kana da mace ta samu ta haihu kawai sai dai ka yi haƙuri shari'a ta ɗora ma wannan nauyi ɗanka ne in kuma ba haka ba to sai dai ku yi li'ani kamar yadda ya gabata mun gane ko idan ka kore ɗanka ka ce ba ɗanka ba ne ba to sai dai ku yi li'ani amma ba haka ba to wannan za ka yi haƙuri ɗana ka ne walil ahiru alhajar so shi kuma mazinacin a jehe shi da dutse ya sha zahin dutse da ita da macen wadda aka yi zina wadda aka tabbata lalle sun yi zina yawwa kamar yadda ake cewa ɗaki ba da haka mutafakun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi min hadithihi daga hadisin shi wa min hadithi aisha haka nan daga hadisin aisha radiyallahu anha fi qissati fi qissatin a cikin wata doguwar kissa wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi wa an ibn Mas'ud inda inda Nasa'i haka nan akwai wannan hadisi riwaya wannan hadisi daga Abdullah dan Mas'ud wani wajen Imam an-Nasa'i wa an Uthman inda Abi Dawud haka wajen Uthman bin Affan radiyallahu anhu wajen Abu Dawud kenan wannan hadisi ya zo kusan wajen sahabi guda hudu akan wannan kissa alwaladu lil firash wa lil ahir al hajar abinda muka wade daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik na yi bayanin alhamdulillah
Ina shi ma yana da tambaya. Shi wannan hadisi da yake nuna kamar ta mace wadda ta aihu. Aka ba aka ce za ka annabi kuma ɗan wani shi a za a yi shi.
wane na